الباب السابع في موادع السجود القبلي أما موادع السجود القبلي فكثيرة لكن نذكر منها قدر كفاية قال الأخدري وسجود السهو في الصلاة سنة فللنقصان سجدتان قبل السلام بعد تمام التشهد يزيد بعدهما تشهدا آخر ليقع سلامه عقب التشهد ومن نقص وزاد سجد قبل السلام مثل أن يتر نعم مثل أن يترك التشهد والجلوس ويزيد سجدة ومن أسر في الجهرية سجد قبل السلام ومن قام من ركعتين قبل الجلوس وتذكر قبل أن يفارق الأرض بيديه وركبتيه رجع جالسا ولا سجود عليه وإن فارقها تمادى ولم يرجع وسجد قبل السلام
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين آه إن شاء الله تعالى يوم الخميس آه ترى ga watan safar hijira annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shekara dubu daya da dari hudu da arba'in da uku hijira annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda ya dace da bakwai ga watan goma shekara ta dubu biyu da ashirin da daya za mu tashi sabon babi a wannan littafi mai albarka mai suna سلم الهداة إلى معرفة أركان الصلاة نا الشيخ العلامة عثمان ابن إسحاق da aka fi sani da malam dan ishaqa Allah ta'ala ya gafarta masa amma wannan darasi shine darasi na shida kenan to yau za a shiga bayani akan abin da ya shafi as-sahau bis-salati raukanuwa a sallah an yi bayanai a cikin babuka da suka gabata a game da abin da ya shafi ita sallah karankanta tun daga wajibai da karkasuwarsu da arkanu da abubuwan da ke lalata sallah da sauransu abubuwa daban-daban to yau za a shiga wannan babe mai muhimmanci inda idan sallah ta samu matsala to ya za a yi a gyara ta da shi ake kira da asahawu fi sala babe ne mai mahimmanci kwarai da gaske to sai ya fara da asujudul qabliyu sujuda qabliya ita sujuda qabliya an kira ta qabliya saboda akan yi ta ne kamin ka sallame sallah eh saboda haka qabliya din nan nisba ne zuwa ga eh qablu gabani to shine as-sujudul qabliyu ba to sai mala yace albabu sabi'u fi mawadi'i as-sujudul qabli wannan babu shine na bakwai akan wurare wurare da ake yin sujuda gabanin sallama tunda ya faɗa mana farillai ya faɗa mana rukunai ya faɗa mana sunnoni da mustahabbai da makaruhai sannan kuma akwai abin da kuma zai iya tuzgoma ita sallah na mantuwa to su da waɗannan wurare za a yi bayani a kansu to suna da yawa don ya ambaci wuri kusan za su kai goma sha bakwai sauraka akwai ƙari sama ga yadda muke karantawa a sauran littattafai amma kamar yadda muka karanta a cikin da'ul musalli cewa akwai asababu dalilan da ke sa a yi ita ƙabliya ita ma ba'adiyya akwai dalilan da ke sa a yi ta to asababu daban mawadu'u daban sau da haka su mawadu'u suna da yawa yasa wasu kaga sun kawo bakwai wasu kawo goma wasu kawo sha bakwai kama shi malam wasu ma ashirin da wani abu to in ka shiga can cikin almutawwalat almutawwalat manya-manyan littattafai da aka rubuta na fiƙihu to za ka ga suna kawo su da dama da saboda haka malamai suka ce dalilan da ke sa a yi ƙabliya dalili guda bakwai ne duk sanda ka ga an yi ƙabliya to ɗaya daga cikin waɗannan dalilai ne a dalili na farko suka ce shine a samu na ƙasin muhakkakun shine kana da yaƙinin baka yi kaza ba kana da tabbas kuma abin nan rashin yi ne ba zai baya zuwa ɓata sallah ba sannan na biyu akwai naƙasun mashkukun shakka kake yi shin na rage ko ban rage ba to shi ma dole a yi kabliya ba a cewa a'a tun da dai ban da tabbas bari yi watsi da shi a'a sannan na uku akwai an naƙasu wa ziyadatu muhaqqaqa ne su duka biyun sun haɗu ka rage ka ƙara kuma bisa ga yaƙini ba shakka ba sannan akwai an naƙasu wa ziyadatu mashkuka ne kala biyu su kuma su kuma shakka shakka kake yi to hudu kenan sannan akwai ta haƙaƙan abin nan menene ta haƙaƙan nukusana wa shakka fi ziyadat yana da yaƙinin cewa ya rage amma yana shakka akan ƙari to shi ba ƙabliya zai yi sannan akwai ta haƙaƙa ziyadata wa shakkafin nukusan akasin wancan yana da yaƙinin ya ƙara amma ragi yake shakka to shida kenan can ga hudu ga biyu na bakwai ta haƙaƙa sahawa laye da ri'aza da amna ƙasa yana da tabbacin ya rage a yana da tabbacin ya yi sahau amma ƙari ya yi ko rage bai sani ba to duk sanda ka je an ce sajada kabla salami ɗaya daga cikin abubuwan nan ne guda bakwai kamar yadda duk abubuwan da za mu karanta za ku gani to waɗannan su ake kira asbabu asbabu sujudil qabli dalilai da ke sa a yi sujuda qabliya su kuma abin da malam ya kawo mana anan su ake kira da mawadi'us sujudil qabli wurare ba dalilai ba wurare da ke wuraren da ake yin ƙabliya to sai mala ya ce amma mawadu sujudul ƙabli amma wuraren da ake sujuda ƙabliya faka siratun masu yawa ne suna da yawan gaske kaga kenan ce wasu faka siratun shi ma bai kawo duka ba shi yasa ya ce lakin na zukuru min ha sai dai za mu ambaci wani sashi sai mu bar wani sashi ƙadar alkifayati gwargwadon abin da ke wadatar da ɗalibi wanda an malami sai je ne mai ƙari ƙalal akhbari yu to abdurrahman al-akhdari rahimahullahu ta'ala ya ce a cikin littafinsa muhtasarul akhdari da haka maganan malami alarita ya fara da ita wasu judu sahawi sujuda ta raukanuwa fis salati a cikin sallah malam ya ce sunnatun sunna ce amma a galibi ba ko ina sujuda kabliya take sunna ba shine malamai suka ce inda sujuda kabliya take sunna idan ya zan sunnonin nan ba su wuce biyu ba abinda an ka bari idan ka bar sunnoni guda biyu to su juda kabliya nan sunna ne amma in sun kai uku to ta zan wajibi kamar yadda za mu gani sau da haka cewa malam mai ahalari wasu judu sahawi fi salati sunnatun to sai a kiyaye ba ko ina ba akwai inda dole ne ka yi sujudu alƙabli ko sujudu sahwi in baka yi ba to sallar ta lalace to kaga maganar sa tana da kaidi to sai ya ce falin nuqsani malam mai akhdar ya ce ya tabbata ga rage wani abu na sallah sajada tani an nuqsani satin da ya gabata mun faɗi sunnoni guda takwas wanda malikiya suka ce a su ne in an bar su ake yin ƙabliya to idan an rage ɗaya daga cikin waɗannan sunnoni guda takwas sajada ta ne sai a yi sujudu guda biyu ƙablar salami kamin sallama amma ha ba'da tamami tashahudi bayan kammaluwar tahiya bayan kammaluwar tahiya za ka yi waɗannan sujudun guda biyu yazidu ba'dahuma tashahudan akhar sannan ya ƙara wata tafiya ta biyu kenan a madadin waccan da yayi eh banda waccan da yayi to sai shi ƙara wata me yasa malaman mazhaba suka ce saboda sallama sa ta auku bayan tahiya shi yasa an ka ce ya ƙara wannan amma dai cikin karatunmu na dau'ul musalli mun ambaci sabanin malamai hatta na malikiya din wasu na ganin cewa babu wata tahiya da ka gama sujudun guda biyu zaka sallame kuma wannan shine ra'ayi mafi karfi li yaqa salamuhu aqiba tashahudi saboda sallamewarsa ta zamo ƙarshe ko bayan tahiya shi yasa suka ce a ƙara ba wai don akwai wani nassi sahihi da ya tabbatar da cewa ana ƙara wannan tafiya ba saboda wannan illa shi yasa wasu sun ga ce to tun da haka ne ba ma sai yayi ba sannan ko su ɗin waɗanda suka ce ana yi suka ce ko baka yi ba kuma babu komi wa man na ƙasa to kaga wannan da ya ambata falin nukusa ne sajada ta ne to kaga wuri biyu yake shiga ko dai na kasun muhakkakun ko na kasun mashkukun to wannan ya shafe shi to sai ce amma wa man na ƙasa wanda ya rage wa zada ko ya ƙara sajada ƙablar salami wa man na ƙasa wanda ya rage wa zada kuma ya ƙara sajada ƙablar salami ya yi sajada ƙabliya shi kuma na ƙasun wa ziyadatun muhakkaka ne ko naqasun wa ziyadatun mashkuka ne saboda haka duk abin da za a ambata ba za su fita daga wayancan asababu ba to in ka haddace su to sai mas'alar sahawu ta yi ma sauki a sallah ga misali inda ya rage ya ƙara misali misalin an ya turuka tashahuda ya bar tafiya wal julusa kuma tare da zaman tahiyar dama sunna biyu ne annan lafazin attahiyatu lillahi har zuwa karshe shi lafazin karan kansa sunna ne sannan zaman lokacin da kake yansa shi ma sunna ne to sai ya bar su gaba daya to sai malam ya ce wayazi emine ne wayazi da sajadatan kuma sai ya ƙara wata sujuda ta uku kenan madadin ya yi sujuda biyu sujudu na farillai sai uku yammanci to a nan ƙabliya kawai zai yi kaga can ya rage bai zaman tahiya ba bai lafazin tahiya ba nan kuma da ya zo ga raka a ƙarshe sai sujudu guda uku to ƙabliya ta isan masa sawa'un yana shakka ne ko ko yana da yaƙini to sai malam ya ce wa man asarra wanda ya asirta karatu ba ya ɓoye ba ba ɓoye karatu ake nufi ba a ka yi karatu ta yadda kai kana jin abin da kake faɗi wannan shi ake kira da al'isararu amma in ka ɓoye karatu ɓoye wadda ya zan hadda kai ba kajin abin da kake faɗi to wannan ka saba musunna ba israri na ba wannan to sai a kiyaye ba wa man asarra wanda ya ɓoye karatu ba a wanda ya sirranta karatu ta yadda na kusa gare ma bai shi to wannan shi ne fil jahariyati ga sallar da ake bayyanawa kaga ya yi ragi ko to sajada qabla salami sai ya sajada kamin sallama wa man kama wanda ya miƙe tsaye min raka'atai ne daga raka'a biyu ƙabalar julusi kamin ya zauna ya zaman tafiya sai ya manta ya miƙe to fa in ta zakara idan ya tuna ƙabala an yi fariƙal arda kamin ya rabu da ƙasa biyu ya daihi da hannayensa guda biyu wa rukubataihi da guwayensa guda biyu ko da guda a ƙasa misali ko da hannu guda a ƙasa guda ya miƙe guwayu ma sun miƙe ko gwiwa guda a ƙasa guda ta miƙe hannaye sun miƙe to raja eh ya dawo jalisan yana halin zama ma'ana ya dawo zaune tunda bai riga ya yayi ya miƙe gaba ɗaya ba amma in ya zanda hannaye da ƙawahu gaba ɗaya sun rabu da ƙasa to sai shi wuce ya ci gaba kawai to in ya dawo sai shi sai shi ta hiyan nan da yammanta farko ko in ya yi ta sai ya ci gaba da ya ƙarasa sallarsa wala su juda alai kuma babu su juda a kansa ɗan wannan ƙarin da ya yi to bai kai ga bai kai ga aimai ba adiya ba amma wa in fara ƙaha in ya rabu da ƙasan nan da gaban nan nasa guda hudu duka hannaye da guwayu to tamada ya ci gaba walam yarje ba zai dawo ba ba zai dawo ba wasu jada kabla salami sai ya ci gaba in ya kammala sallah ta can karshe sai ya kabliya in kuma bayan miƙe ya dawo ya yi tahiyan to ba ya zai yi ba ya zai yi saboda yanzu ƙari ya yi babu rai eh wannan miƙewar da ya zan ƙari saboda haka in dai hannaye da guwayi sun rabu da ƙasa to ba a dawowa saboda haka idan an ga liman ya riga ya miƙe to ana yi a mai tasbihi don a tunatar da shi ba wai don ya dawo ba to amma wasu za ga babu ruwansu subhanallah subhanallah in ya gani ma mai dawo ba sai ya haƙura shi Allah wa man saha wanda ya rabkana an suratin daga barin sura karatun sura au sura taini ko ya rabkana daga barin sura guda biyu mana ya zo ga raka'a bai sura ba ko kuma raka'a biyu bai karanta surori gare su ba amma ya yi fatiha to sajada qabla salami mala ya ce ya yi sajada kamin sallama saboda ai ragi ya yi yawwa ita sura karanta ta sunna ne tsayuwan da agwa mai da karatun shi ma sunna ne to shi yasa an ka ce in kan manta baka yi ta ba sai ka yi ƙabliya wa man taraka ayatan duk wanda ya bar aya guda min al-fatihati daga cikin ayoyin fatiha to sajada ƙablar salami ya yi sajada gabanin sallama amma in ya wuce aya ɗaya to in bai sallame ba sai ya kawo raka a madadin waccan waccan ta lalace eh ba aya bakwai na ba to sai karanta aya biyar yammanci biyu to in habbe ta sallah ba wannan raka'a zai jifa da ita sai ya kawo ta madadinta in ko sai da ya sallame ya tuna to babu sallah sallah ta ta rushe amma shi can malam mai askari ya kawo wani kauli kan cewa a'a ko ma mutum bai karanta fatiha gaba ɗaya ba to kabliya ta ishe shi ya kawo wannan ra'ayi to cikin malamai kaɗan daga cikin malamai akwai masu wannan fahimta wannan ya bayu ne kan saɓanin fassara hadisin manzon Allah la salata liman lam ya ƙara abi fatihatul kitabi shin mi annabi ka nufi to shine sai suka yi saɓani wasu suka ce abinda annabi ka nufi su masu wanga ra'ayi na farko suka ce abinda annabi ka nufi shine babu sallah ga ainihin durraka da bata samu fatiha ba saboda haka ko raka'a guda kenan ya zan abba a samu fatiha ba ko da sauran raka'o'i sun samu to babu sallah sai suka ce saboda haka fatiha wajibatun fi kulli raka'atin to su adda wannan kauli wangana malam ka magana kansa shi kuma malam mai askari waɗancan malamai su kuma suka ce a'a fatiha wajibi ce fi julli arka'i fi julli raka'ati salati mafi yawan raka'o'in sallah to nan fatiha take wajibi misali a zahar raka'a hudu gare ta to raka'a uku sai suka samu fatiha fatiha ɗaya bata samu ba to sallah ta yi in mantawa na an kai kawai kabliya za a yi to amma masu wannan fahimta ba su da yawa to yan an koma can cikin askari duk ya yi bayani to shi yasa za ga mafi yawan malamai na mazhaba ba su kawo wannan magana tashi ba malam mai risala bai kawo ta ba malam mai ahadari bai kawo ta ba malam mai ishimawi bai kawo ta ba a shehu khalil cikin lawali ma bai kawo ta ba to sai ya ce wa man taraka takabira ne wanda ya bar kabarbari guda biyu banda kabbara harama aw salasa takabiratin ko kabbara uku aw salasa tahmidatin ko tahmidi uku aw sami Allahu liman hamida ko yammanta sami Allahu liman hamida kazalika shi ma sau uku to duk wa'angar an kalisa fa sajada qabla salami amma in kabbara ɗaya ce ko tahmidi ɗaya ko sami Allahu liman hamida ɗaya to babu babu sujuda kamar yadda mun ka karanta a baya to sai malam ya ce wa man nasiya tashahhudaini wanda ya manta tafiyoyi guda biyu sajada qabla salami yayi sajada gabanin sallama wa man nasiya julusa wanda ya manta zama al-awwal na farko hatta kama sai da ya miƙe sai ya tuna bai zauna ba to fala yarji'u baya dawowa wali yutimma salatahu mala ya ce ya cika sallar shi ya cika sallarsa ko wa ya sujudu qabla salami daga ƙarshe sai ya sujuda gabanin sallama wa man ja'ala wanda ya sanya maudi'a bagirin Allahu akbar wurin da abin da aka neme shi ya ce Allahu akbar kamar lokacin da zai duka ya yi ruku'u kaga abin da aka neme shi ya ce Allahu akbar to sai ya canza ta ya ce sami Allahu liman hamidau sai ya ruku wa maudi a sami Allahu liman hamida shi kuma bagiran cewa sami Allahu liman hamida shine lokacin dagowa daga ruku'u sai ya canza shi da ya zo tasowa daga ruku'u sai ya ce Allahu akbar can wajen yin ruku'u ya ce sami Allahu liman hamida nan wajen tasowa daga ruku'u ya ce Allahu akbar to in yayi haka to sai shehu ya ce falyarji ya dawo baya wal ya fa'al ya aikata kowanne daga cikinsu kama ya ji ba alaihi kama yadda ya waje ba gare shi muddin dai bai shiga wani rukuni ba ma'ana bai riga ya duka domin yin sujuda ba in kan ya riga ya shiga sujuda to shi kenan sai dai ya yi ƙabliya wasu kuma suka ce ba adiya zai yi fa'in lam yarji in kuma bai dawo ba wama ba ya ci gaba to sajada ƙablar salami shine shehu ya ce ya yi ƙabliya kana wahadahu ya kasance shi ɗaya ka sallah au imaman ko tare da liman yake eh? to duk dai haka za su yi wa man zanna wanda ya zaci annal imama lalle liman sallama ya sallame sallah shi ba a samu sallah tare da shi ba amma duka bai samu sallah duka gaba ɗaya ba tare da liman to da liman ya kai ƙarshen sallah to sai miƙe a tsammani ne liman sallamewa ya ashe liman bai sallame ba to bayan ya miƙe faƙama ya ƙadu sai ya tashi don ya cika abin da ya kubce mai tare da liman fata bayyana lahu sai ta bayyana gare shi annal imama lam yusallim ai liman bai sallame liman ma bai sake shi ba tun da haƙƙin sai ya jira sai liman ya sallame sannan ya tashi to mala yace fa innahu yarji'u ya zan wajibi gare shi ya dawo ya isku liman qabala an yusallima al-imamu amma kamin liman ya sallami yana tsaye ya ga cewa ai liman bai sallame ba to sai shi dawo idan ya dawo sai ya jira sallamewar liman wa atamma ma baqiya alaihi sai ya cika abin da ya mai saura tare da liman summa in raja'a to da aka ce ya dawo in har ya dawo qabla an yusallima al-imamu kamin liman ya sallame fala sujuda alaihi to nan babu wata sujuda gare shi dan tashin nan da yayi babu komi saboda mi tare da liman yake sahawul ma'amumi ya hamiluhul imamu wala ya attaddu bi ma salla qabla salamil imami to yanzu tashin nan da yayi misali ko da ya tashi sai da ya karanta fatiha sai ya tuna liman bai sallame ba kaga an ce shi dawo in ya dawo ya sake zama ya jira liman ya sallame sannan shi miƙe to waccan fatiha da ya babu ta ba zai lisafa da ita ba shine wala ya ataddu ba zai lisafa bi ma salla da abin da ya sallata qabla salamil imami ba don ya asali bai da ikon shi komi sai liman ya sakai ko to tun da ya yi wani abu na ibada liman bai sallame shi ba bai da wani amfani ba zai lisafa da shi ba wa ya ƙadihi sai ya sake ranka shi wa in sallama imamu in kuma liman ya sallame wa huwa qa'imun ko da ya tuna yana batun ya dawo sai liman ya ce assalamu alaikum wa rahmatullah kuma ga tsaye aura ki ko kuma ya shiga ruku'u to ibtada alqira'ata ya dawo baya ya dawo baya ya sake karanta fatiha waccan fatiha da ya babu ta ko da yana cikin ruku'u ne to sai ya miƙe ya dawo baya in ya dawo baya ya yi fatiha ya yi sura in tana da sura sannan shi ruku sannan ya yi sujuda daga ƙarshe wasa jira ƙablar salami sai ya yi sujuda gabanin sallama domin bai halatta ga mamu ya yi wani abu gaban liman bai halatta ƙala filmu dawwanati to an zo gida kenan to malam suhununu ya faɗa a cikin littafin almudawwana ya ce wa man kama fi nafilatin wanda ya miƙe tsaye fi nafilatin a cikin sallan nafila minisuna taini daga raka'a biyu duwa'ancan bayanai da suka gabata ana yi na bisa kaddarawa kan sallar farilla to don ka jahili ya ɗauka nafila ita ba haka take ba shi yasa malam ya koma cikin mu da wana ya ɗauko ma abin da malamai sun ka faɗa to sai ya ce wa man kama wanda ya miƙe tsefi nafilatin a cikin nafila minisinatai ne daga raka'a biyu sahiyan bisa raukanuwa madadin ya tahiya bayya ba to fal yarje to ya zan wajibi gare shi ya dawo malam yarka in dai bai ruku'u ba nafila ta shi kai ya yi raka'a biyu to haƙƙin sai ya zauna ya tahiya ko kamin duk abin da zai yi in sallame ya zai ya sallame to sai ya manta ya miƙe sai da ya kai ga ta uku sai ya tuna to shine mala ya ce in dai bai ruku'u bai dawo fa in raka'a in kuma ya riga ya yi ruku'u sai da ya shiga cikin ruku'u sai ya tuna to faqad ikhtulifa fihi haƙiƙa malamai sun yi saɓani a kansa wasu sun ce ya dawo dole wasu sun ce a'a ya cika su zama hudu ya kawo ta uku ɗin nan kuma ya sake kawo ta hudu daga ƙarshe sai shi ƙabliya saboda waccan tahiya da bayyaba to ƙauluhu abinda an maganarsa shi al'imamu malik in ji an ce ƙauluhu cikin mudawwana ana nufin fatawa al'imamu malik fa a habba ilayya abinda ya fi soyuwa gare ni ne maliku an yarje a ya dawo malam ya rufa a ra'asahu ko ya yi ruku'u in dai bai ɗago kai ne daga ruku'u ba ya dawo don wurin maliku na fila raka a biyu ce ba a na fila raka a hudu wurin maliku sannan kuma wa ya sujudu ba a da salami kuma duk da haka sai ya yi ba a diya saboda ɗan ƙarin nan da ya yi eh miƙe wadda ya da kuma dawo wadda ya sake ai duk ƙari ne don baya ciki to sai mala ya ce wa in rafa'a ra'asahu min ha in kuma ya riga ya ɗago kai ne daga gare ta maliku ya ce a tabi raka'atin ya sake zuwa da wata raka'a sai su zama hudu Mm, su zamo shafa'i kuma kana fi lailin nafilan nan ya kasance cikin dare ne auna harin ko da yini daga ƙarshe wasu sajada ƙabla salami ya sajada gabanin sallama saboda tahiyyar nan da bai yi ba wa in saha in ya rabka na ya manta anis salami daga sallamewa don abinda a haƙƙinsa in ya raka a biyu a nafila ya sallame to sai ya manta ya raka a biyu bai sallame bayan miƙe hatta salla khamisatan kai sai da ya shiga cikin raka'a ma ta biyar sai ya tuna ya ma wuce hudu yanzu sun kai biyar bai sallame ba kuma to raja a nan kan zai dawo mata ma zakara duk sanda ya tuna duk sanda ya tuna to shi kuma bisa ƙaulin cewa maliku ya ce nafila ba za ta wuce raka a hudu ba duk raka'o'in da za ka yi inda nafila ce to kasu wuce hudu ba ka ce assalamu alaikum ba to shi yasa idan ka yi raka a hudu madadin ka sallame ba ka sallame bai sai ka shiga cikin tabiyar sai da ka shiga cikin tabiyar sai ka tuna to sai ce ka dawo ka yi ruku'u ne ko ka ɗago ne ko yaya dai za ka dawo ya ce wasa jara ƙabla salami in ya dawo kuma sai shi ƙabliya saboda ya ragi da ƙari li'annan nafila ta saboda nafila fi ƙauli ba'adul ulama'i a cikin maganar sashen malamai arba'un sun ce raka a hudu ne wa ƙauli malikin amma gun maganar imamu malik shi kuma ya ce nafila raka a tani nafila ba ta wuce raka a eh haka maliku ya ce ma'anar ba ta wuce biyu dole ne duk kai raka a biyu ka sallame sallah a wurin maliku ba a raka a hudu gangami ba a sallame ba wa mallam yadri wanda bai sani ba hal zada shin ƙari ya yi auna ƙasa ko ragewa ya yi sajada ƙabla salami ya sajada gabanin sallama muddin yana da yaƙinin da ya samu sahau aga shine ne sababi na nawa kenan na bakwai ne ta haƙaƙa sahawa laye da ri'a za da amna ƙasa yana da yaƙini ya samu sahawu amma dai bai san abin da ya ba ƙari ya yi ko ragi ya yi to ƙabli ya zai to shi ne abin da maliku ya faɗa wa in ta'ammada tarka shay'in idan mai sallah ya yi gangancin barin wani abu min sunani salati daga cikin sunnonin sallah ya bar sunna da gangan ba bisa sahawu ba to akwai saɓanin malamai har magana kusan uku wasu sun ce fala sujuda alaihi babu wata sujuda a kansa inda bin alƙasimi a wurin malar ɗan ƙasimu saboda can ana magana sahawu sahawu ne to nan da gangan ya bari malam dan kasim ya ce babu abin da bisa kai ne sai dai in ya gama ya istighfari saboda ya yi wasa da addini wa ƙala gairu wani dan kasim shi kuma ya ce a'a duk da gangan ya bar sunnan nan ya sujudu qabla salami sai ya yi qabliya wasu hahahu ibn hajibi malam dan hajib a cikin sharhin da yawa muktasar ya inganta wannan ra'ayi ya ce shi an ra'ayi mai ƙarfi duk wanda ya bar sunna da gangan a cikin sallah da gangan cikin sunnonin nan da an ka ce barin suna sa a yi ƙabliya to sai ya yi ƙabliya wa ƙala ashabu malikin almajiran imam malik su kuma sun ce tabdulu salatu sallan nan ta ɓaci babu ta me yasa suka ce saboda ya yi izgili da addini wa man salla raka'atan wanda ya salla raka'a guda aw raka'ataini ko raka'a biyu ma al-imami tare da liman falan ma jalasa al-imam lokacin da liman ya zauna fi tashahudi a cikin tafiya shi raka'a guda kawai ya samu da liman ko raka'a biyu sauran raka'o'i ba a yi su da shi ba to lokacin da liman ya zauna ga tafiyan ƙarshe to sajadal imamu sai zan shi limamin nan ƙabliya ta same shi ko to shi ne mala ya ce liman ya zauna a cikin tahiya sajadal imamu kuma liman ya yi sujuda ƙabla salami kamin sallama to fa innahu ya sujudu ma'ahu shi mamun ga zai yi wannan ƙabliya tare da liman ko da ko bai san abin da an kai ba kila raka a farko lima ya samu sahau ko ta biyu shi kuma sai ga ta ƙarshe ya zo kaga bai san abin da an kai ba to bai cewa ai ni ba a yi raukanuwa da ni ba to tunda ƙabliya ta yi tare da liman wa in kana in ya yi ta tare da liman shi kenan in ya cika sallah ce sai ya sallame ba kuma sai ya sake maimaita wata ƙabliya ba don wasu na yin wannan wauta wa in kana ba'ada salami in kuma sujudan nan ba adiya ce to akharahu wannan ba zai yi ta tare da liman ba liman na cewa assalamu alaikum sai shi miƙe shi rabu da liman liman ya sakai sai ya jinkirta tashi ila akhir salati sai ƙarshen sallarsa in ya gama sai ya yi wa man sallara ka'ataini wanda ya sallara ka'a biyu falan ma jalasa lokacin da ya zauna fit tashahhudi a cikin tafiya zakara sajadatan min al'ula sai ya tuna bai yi sujuda ba ga raka a farko war ruku amina saniya ita kuma ta biyu bai yi mata ruku'u ba ya zauna ne zai da tafiyan farko ya yi raka'o'i guda biyu to ta farko sai tuna bai yi sujuda ba ta biyu bai yi mata ruku'u ba kaga rukunai guda biyu kuma ya shafi kowace raka'a to sai malam ya ce yanzu tun da zaune yake fa innahu ya khirru lis sujudi kai tsaye zai duka zuwa sujuda wata sihu lahu raka'atun sai ya gyara waccan ta farko wadda ba ta da sujuda in ya gyara ta ita kuma wannan da ba ta da ruku'u sai shi waci da ita eh sai ya zanke na yanzu wata sihu lahu raka'atun yanzu raka'a guda gare kaga magana tafiya ya rushe sai ya tashi sai ya sake kawo ta raka'a sannan ya zauna ya tafiya wayu timmu salatahu sai ya cika sallarsa wa yasjudu qabla salami to karshe in ya gama sallah sai ya qabliya wa idza tarattaba alal masbuqi idan ya jerantu saman masbuqi ba'diyun sujuda ba'diya min jihati imamihi ta bangaren limaminsa ko wa ƙabliyun min jihati nafsihi shi kuma mamun ta ɓangare ne ya samu ƙabliya kila raka a guda ya samu ko biyu to ko da ya zo shi liman ya yi ƙari ya ƙara wani abu a sallarsa to da liman ya sakai da ya sallame ya tashi zai cika sallah yana jiran in ya ƙare sai shi ba adiya to sai ya rage wani abu shi mamun to kaga yanzu ga kabli ga bashin ba'diya tare da shi na liman sannan yanzu ga kuma kabliya ta sake samun sa a karan kansa to mala yace ajza'ahul qabli anan sai hirin jayar da kabliya saboda kabliya ta haiba adiya karfi to sai shi kabliya ta isan masa ta wakilce raukanuwarsa ta wakilci ta liman Mala ya ce wallahu a'lamu Allah shi ya fi kowa ilimi fahazihi saba'ata ashara maudi'an lisujudil qabli to in ka lisafa waɗanga abubuwa guda goma sha bakwai mun ka kawo dukkaninsu wurare ne da ake yin sujuda qabliya saboda haka wa ma ƙalla abin ga da mun ka kawo maka ɗan kaɗan ne na kaɗan ne ne mala ya ce abin da ya karamta wakafa kuma ya wadatar to khairun ya fi alkhairi min ma kasura daga abin da ya yawa wa alha kuma ya shagaltar da mutum ya yi in kawo ma abubuwa da yawa kuma to suna da yawa mala ya ce intaha wannan babi ya ƙare to kuma nan za mu tsaya insha Allah sai wani sati sai a tashi albabu samin shi kuma za a yi magana akan ba'adiyya a binda muka faɗa ya zama daidai Allah ya sa masa albarka kuskure kuma Allah shi yafi subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh